من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون إن من أكبر الحقوق وأوجبها على المسلم حق الوالدين ولهذا قرنه الله سبحانه بحقه قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا بل أوصى الله تعالى بالإحسان إليهما وصهبتهما بالمعروف ولو كانا كافرين ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وكان من صفات الأنبياء والصالحين التي مدحهم الله بها بر الوالدين كما قال الله تعالى أن يحيى عليه السلام وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وقال تعالى أن عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ فقلت من هذا قالوا هذا حارثة بن النعمان فقال صلى الله عليه وسلم كذاك البر كذلك كذاك البر وكان من أبر الناس بعمه الحديث رواه أحمد والنسائي وابن حبان صححه الحافظ وكان هارثة يطعمها بيده ولم يستفهمها كلاما قط تأمره به حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج ماذا قالت أمي ودخل رجل على محمد بن سيرين وهو عند أمه فقال ما شأن أم ما شأن محمد أيشتكي شيئا فقالوا لا ولكنه هكذا يكون إذا كان عند أمه أيها المسلمون المقصود ببر الوالدين الإحسان إليهما بجميع وجوه الإحسان قولا وفعلا الإحسان بالكلام الطيب وخفض الصوت وصلة, المز... والصلة المستمرة والإحسان بالخدمة وبذل المال وقضاء الحوائج والرفق بهما والبحث عن رضاهما وتحصيل مهبوباتهما عباد الله لقد وردت النصوص الكثير في الكتاب والسنة مرجبة في بر الوالدين محذرة من عقوقهما قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أمر الله في هذه الآية بعبادته والنهي عن الإشراك به وأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما وطيب الكلام معهما خصوصا حال الكبر حيث يحتاجان إلى مزيد إناية وخدمة وقد يصدر منهما ما لا يتوافق مع رغبة الابن وينهى سبحانه وتعالى عن نهرهما والإغلاظ عليهما حتى إنه سبحانه وتعالى نحى عن مجرد التعفف لهما الذي هو علامة على عدم الرضا ثم يرسم الله سبحانه وتعالى صورة بليغة للرفق بهما واللين معهما وهي خفض الجناح لهما ثم يأمر تعالى بالدعاء لهما جزاء ما قدما للولد حال صغره من عناية وتربية كما وردت الأحاديث الكثيرة في فضل بر الوالدين وتحريم حقوقهما حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجم أنف ثم رجم أنف ثم رجم أنف قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة ولما ماتت أم إياس بن معاوية بكى فقيل فقيل له ما يبكيك قال كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة وأغلق أحدهما والأحاديث والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة والسعيد من وفق ببر من وفق لبر والديه والإحسان إليهما فإن في برهما خيري الدنيا والآخرة سيندم وسيندم لا محالة في الدنيا والآخرة أيها المسلمون إن بر الوالدين دين دين يجد البار وفاءه وكما تدين تدان وإن من ثمراته العاجلة أن يجد الإنسان ذلك في أولاده فيبره أولاده ويحسن إليه كما بر والديه وأحسن إليهما وهذا أمر مشاهد وإن لم يثبت بذلك حديث صحيح أيها الشباب المسلم أيها الشاب المسلم اعلم أن برك بوالديك عنوان مروتك وأمارة نبلك وسبب سعادتك في الدنيا والآخرة اعلم أن والديك هما سبب وجودك وأرحم الناس بك وأقرب الناس إليك يشكيان في هذه الحياة لتسعد أنت ويتعبان لتستريح ويجوعان لتشبع يعطيانك من غير من ولا أذى حملتك أمك في بطنها تسعة أشهر ولاقت الشدائد في حملك ووضعك ووضعتك ووضعتك ثم صبرت على أذاك ومرضك وتنظيفك في سجرك وهكذا أبوك فقد رباك وأنفق عليك وتعب في رعايتك صبيا قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن لي أما بلغ من منها الكبر إنها لا تقضي إنها لا تقضي حوائجها إلا وظهري لها مطية فهل أديت حقها؟ قال لا لأنها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك وأنت تصنعه وأنت تتمنى فراقها ولكنك محسن والله يثيب الكثير على القليل أخي المسلم إياك إياك أن تقدم مصلحتك الشخصية أو رغباتك أو رغبات أصدقائك أو هوى زوجتك على رضا والديك فإنهما أحق الناس بحسن صحبتك كما جاء في حديث المتفق عليه أيها المسلم أيها المسلمون فبر الوالدين لا ينقطع بموتهما بل هو متصل بعد الموت وذلك بالدعاء لهما والصدقة عنهما وصلة رحمهما والإحسان إلى صديقهما فقد أخرج الإمام أحمد عن مالك بن ربيعة الأسلمي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به قال نعم خصال أربع الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما أخي المسلم ولعل اجتهادك في برهما بعد موتهما ولعل اجتهادك في برهما بعد موتهما ولعلك اجتهادك في برهما بعد موتهما يمحو تقصيرك في حقهما حال حياتهما فينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء لوالديه وأن يتصدق عنهما ويصل أرحامهما ويصل أرحامهما ويكرم أصحابهما بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أكو ينقوى مسلمي lalle yana daga cikin manya-manyan haƙoƙi yana daga cikin wajiban haƙoƙi da ke kan kowane musulmi haƙƙin mahaifansa guda biyu uwa da uba da wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa haƙƙinsa da haƙƙinsu subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya gwama haƙƙinsa da kuma haƙƙin iyaye inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana Allah ya maimaita wannan a wurare daban-daban cikin Alkur'ani Allah ta'ala ya ce ku bautata wa Allah kada ku hada shi da komai a bauta sannan lalle ku kyautata ga iyaye wannan kaga a lokaci guda Allah madaukakin sarki ya faɗa maka haƙƙinsa mai nauyi da ke kanka na bauta masa shi kaɗai ba tare da yin shirka da shi ba sannan ya gaya maka haƙƙi mai girma da ke kanka bayan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ka bi iyayenka ka kyautata musu ka kuma faranta musu bal Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasiya da a yi wa iyaye ihsani da kuma zamantakewa da su da alheri ko da kwa iyayen nan ba musulmai ba ne Allah maɗaukakin sarki ce na yi wa ɗan adam wasiya ya kula da iyayensa mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa wahnan ala wahnin Allah ta'ala ce wahala bayan wahala wa fi salihu fi amain bayan wahalar da ta sha ta ɗaukan ciki da renan cikin banda wahalar da ta sha da kwakwar da ta sha wajen haihuwar ainihin wato wajen haihuwar mutum sannan kuma gashi ta ci gaba da ɗawainiya da kula da shi wajen shayar da shi fi amain har tsawon shekara biyu Allah ta'ala ce anishkur li waliwalidayka ilayil masir Allah ce lalle ka gode mu kuma lalle ka gode wa iyayenka makoma zuwa gare ni ta ta'ala ce amma idan suka tirsasa ka akan kai shirka game da abin da baka da ilimi a kansa fala tuti'huma Allah ta'ala ya ce kada kai musu da'a ba a yi wa kowa da'a akan saba wa Allah subhanahu wataala amma matukar umarnin da suka yi maka bai ci karo da umarnin Allah da na manzansa ba ba saban Allah ba ne ba saban manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wasallama ba ka da zaɓi wajen aiwatarwa shi yasa Allah ta'ala ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun to anan ne Allah ta'ala ya ce fala tuti'huma amma Allah ya ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa ka ci gaba da kyautata mu'amala da kyakkyawan zamantakewa gare su duk da cewa su ba musulmai bane suna da haƙƙin haihuwa a kanka dan baka da wasu iyaye da ka fito ta tsatsan su sai su wannan kaddara ce ta Allah yasa su ba musulmi bane kai kuma ka zama musulmi kasantuwar ka musulmi su suna ba musulmi ba wannan bai saryar da haƙƙin su na biyayya da kyautatawa da kuma ainihin wato faranta musu ba to ina ga iyayen da suke musulmi kuma wannan yana daga cikin sufofin annabawa da nagartattun bayi sufa wadda Allah maɗaukakin sarki ya yabe su da ita ita ce sufa ta bin iyaye kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari game da annabi Yahya alaihi salam Allah ta'ala ya ce wa barran bi walidai annabi Yahya wato annabi ne mai matukar biyayya gaya ga mahaifansa guda biyu walam yakun jabbaran asiya Allah ta'ala yace bai zamto daga cikin masu girman kai ba baya daga cikin masu sabawa Allah madaukakin sarki da haka bin iyaye da kuma kyautata musu da faranta musu wannan umarni ne daga Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya kuma bada labari game da Annabi Isa alaihi salam dangane da mahaifiyarsa Allah ta'ala ya ce wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya Allah ta'ala ya bada labari ce annabi Isa ya ce wa barran bi walidati cikin wasiya da Allah ta'ala ya mun ya ce in yi wa wannan mahaifiyata wa biyayya in bi mahaifiyata in kyautata mata Allah ta'ala bai sanya ni na zama mai girman kai da kangarewa dokokin Allah ba shaqiyan Allah bai sani in zamanto tababbe matsiyaci marashin rabo a duniya marashin rabo a lahira ba hadisi na Aisha ta ruwaito hadisi Allah ya kara mata yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace nayi bacci a cikin baccin sai nayi mafarki sai na ganni gani a cikin aljanna a cikin aljanna kawai sai na ji wani sautin wani mutum yana karatu a cikin aljanna sai na ce wannan wane ne yake wannan karatu yana rera karatun alkur'ani a aljanna sai aka ce harisatu bin nu'man kenan wani ne daga cikin sahabbanka da ake kira wato harisa ibn nu'man manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi mamakin matsayin da harisa ya samu ba bai yi mamakin jin sautinsa a wannan aljanna ba bai yi mamaki ba sai ya ce za kalbirru biyayya kenan za kalbirru ba abin da biyayya ba za ta kai mutum zuwa gare shi ba wannan biyayyar da yawa mahaifiyarsa ya ce yana daga cikin mafiya biyayya ga tsohuwa da gyatumarsa shine sabit bin ainihin wato a harisatu bin nu'man wannan hadisin imam ahmad imam nasai ibn hibban sun ruwaito shi ibn hajar ya inganta wannan hadisi wannan harisatu bin nu'man din an ce shi yake zuwa yana ba ta abinci duk abincin da za ta ci sau uku da safe da rana da daddare shi yake zuwa ta hannunsa take cin abinci sannan an ce bai taba tambayar ta bai fahimci wani abu da ta faɗa ba har sai ya fito ya tambayi wanda suke tare wai mai umma ta ce mai ta umarce ni in yi saboda yana ganin kamar ya sake cewa bai ji ba ko mai mai tamin kamar za ta dan ji sosuwa a ranta za ta ji ba daɗi don haka bai taba cewa ta ƙara fahimtar da shi game da wani umarni da ta bashi wanda bai fahimci umarnin ba sai ya fito waje sai ya tambayi waɗanda suke wajenta wai mai umma ta umarce ni ne me ta ce in yi auna kanka in auna kaina da mahaifiyata yadda muke mu'amalantar ta ko kuma yadda kake mu'amalantar mahaifiyarka wannan shine ainihin wato harisa bin nu'man kaga biyayya da yayi wa mahaifiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a wancan hadisin shi ya kai shi wannan matsayin a cikin aljanna annabi ya ji shi yana karatun alqur'ani Muhammad bin Sirin wata rana wani mutum ya shiga wajen Muhammad bin Sirin sai ya tarar da shi yana wajen tsohuwa yana wajen mahaifiyarsa to bayan sai yake tambayar makusantan Muhammad bin Sirin ce wai me yake faruwa da Muhammad bin Sirin ko ba shi da lafiya ne na gan shi ya takure na gan shi ya makure na gan shi kaman baya cikin walwala da sakewa me yake faruwa ne sai suka ce ai shi haka yake in dai yana wajen mahaifiyarsa in ka same shi a wajen mahaifiyarsa zaka same shi ya nutsu za ka same shi ya tsumbure gefe guda yana sauraron me za ta faɗa don kada wata kalma ta fito daga bakinta ta suɓuce ba tare da yaji ba wannan yana daga cikin mun karanta annabawa irin yadda suka bi iyayensu mun karanta wato hadisin sahabi harisa bin nu'man kaji yanda yawa shi ma mahaifiyarsa wannan in ka dawo irin su uwaisu alƙarni shi ma na daga cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni ko ya sanar da sahabbansa cewa in sun haɗu da shi duk da shi ba sahabi ba ne su sa shi ya musu addu'a ya gaya wa sayyidina umar radiyallahu anhu ya ce akwai wani mutum uwaisul karni in ka haɗu da shi mutumin yaman ne lalle ka sa shi ya nema maka gafara kuma ba sahabi a ce ya nemi gafara ya nemi addu'a a wajen wanda ba sahabi ba me ya kai ainihin wato waisul karni ga wannan matsayin an ce yana da mahaifiya yana matukar yi wa mahaifiyarsa biyayya wannan yana daga cikin abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kaura ba har sai da ya bayar da wato cikin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya bada labarin akwai wannan ainihin wato waisul karni kuma mutumin kirki ne salihin bawa ne na daga cikin abin da ya bashi nagarta ya bashi ainihin wannan matsayin shine biyayya da yi wa mahaifiyarsa ka duba wannan Muhammad bin Sirin ɗaya daga cikin magabata Muhammad bin Sirin baya iya daga murya a gaban mahaifiyarsa baya iya yin wasu abubuwa na nuna rashin da'a ko rashin ladabi ko ya zama na kasaita ku na isa a gaban mahaifiyarsa takurewa yake har wani mutum da ya kawo masa ziyara yanzu ce wai lafiya yake aka ce ai shi haka yake inda yana gaban mahaifiyarsa haka zaka same shi ya ku yan uwa musulmi wai me ake nufi da biyayya ga iyaye inda za su ji daɗi yi musu abin da zai faranta musu rai da kuma kaucewa duk abin da zai sosa musu rai zai bata musu rai sannan ihsanin nan da dukkan nau'o'in ihsani duk abin da ka san abban ka yana so ka yi masa matukar ba saban Allah bane duk abin da ka san mahaifiyarka tana so ka yi mata kar Allah ya jarabce ka da abin da mahaifiyarka za ta ce tana so ka kasa yi mata wannan yana daga cikin abin da ainihin wato ya kamata mu fahimta game da ihsani jami'i wujuhil ihsan a cikin satin nan wani bawan Allah muka muka zauna da shi dattijo ne wajen shekararsa 70 da wani abu to mun je mun je wajen sa ne mun gaishe shi tare da ɗansa sai yake cewa bayan ɗan ya tafi yake gaya mun irin nagarta ta ɗan ya ce wallahi duk lokacin da ya ɗauke ni muka tafi ya gana fiye kallon abu sai ya kaman bai gani ba sai ya zo ya ajiye ni kawai sai gan shi da wannan abin ya ce akwai ran da muka fita ya ga ina ta kallon wani gado ka duba dai dattijo mai shekaru irina ya ce ya ga ina ta kallon wani gado a shi ya kula kawai bayan an jima sai na ji ana ta kokawar shigo da ainihin wato kaya ciki nan ce me ya faru ina leƙowa sai na ga gado ne ya ce ya me wannan gadon waye ce ai na ga da muka fita na ga kana ta kallon sa yanzu mutanen da suke da kula game da iyayensu irin wannan guda nawa ne wani ma zai karya bullansa ya ce ba ni amma ba za ka bashi ba wata mahaifiyarsa za ta buɗe baki mata ce ga abin da take so yana da abin ya fi ƙarfin abin amma ba zai bata ba ka rubuta ka ajiye abin da kai zaka girbi kayanka lalle ihsani wajibi ne kawai iyayenka ihsani wannan umarni ne daga rabbu daga rabbus samawati wal ard wajen maganganunka lalle kai musu ihsani wajen ayyukanka lalle kai musu ihsani kai musu ihsani wajen kyakkyawa da dadan lafazi da magana ka zamto mai dan kwafar da muryarka da yin ƙasa da sautinka in kana gabansu ka yi ƙoƙarin sadar da zumuncin da kasan suna sadarwa duk wanda kasan suna, suna zumunci da shi suna alheri yana gudana tsakaninsu sun kwana biyu sun manyanta kai kuma ka ɗauka daga inda suka tsaya ka ɗora yana daga cikin yi musu ihsani ka zamto mai hidimta musu ba laifi ba ne kana da commitment da yawa ka samo wani mai musu hidima amma kar ka saki jiki da iya mai musu hidima ka ɗauka ya isa naka sai naka akwai abin da mai hidimar ba zai iya ba shi ma akwai abin da mahaifin naka duk da ya kai shekarun tsufa mahaifiyar taka duk da ka samu mata mai aiki ka samu mata mai kula da ita za ta so ta dinga ganin ka za ta so a ce kai ne kai mata wani abun ba mai mata hidima ba da haka wannan in kai ka kyauta amma kar ka ɗauka ka sauke abin da ya kamata a kanka na yi musu ihsani ka saki bakin aljihunka game da iyayenka bazilil mal bukatar kawai sai dai in babu hali babu hali to wannan kuma babu ta hana kanta amma matukar akwai suka nema kuma ana da ikon yi an fi karfin abun to ai musu a biya musu bukata a dinga tausasawa game da mu'amalantar su ka dinga laluba da neman me za ka yi su yadda da kai ka dinga nema ka tsaya tsayi ka karanci mahaifinka ka fahimci gyacimarka da kyau ka ga menene in kayi shi ci gaba da bincike ci gaba da satin ka gano menene in kayi za ka sami yardar mahaifiyarka sannan menene in kayi za ka samu ƙauna banda ƙauna ta haihuwa ƙauna ta biyayya daga mahaifinka da mahaifiyarka ya ku bayin Allah ayoyin alkur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantattu suna da tarin yawa tuli waɗanda suke kwaɗaitar da mu wajen bin iyaye suke kuma jan kunnuwanmu da tsoratar da mu gabarin saba musu Allah ta'ala ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah ubangijinka yayi doka ubangijinka ya zartar yayi umarni kar a kuskura a bautatawa wani sai shi shi kadai Allah ta'ala yayi doka yayi umarni lalle ilalla mu kyautatawa iyayenmu musamman lokacin da suka kai shekarun girma Allah ce imma ya balughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma musamman lokacin da girma tsufa ya cimma ɗaya daga cikin su ko su su biyun Allah ta'ala ce fala taqul lahumu uffin kar ka nuna wata alama ta kosa wajen hulɗa da su kar ka nuna shine off kalma ce mafi kankanta shine na nuna ka gaji ko ka kosa ko a yanayinka ko a lafazin da ka furta yana nuna cewa kamar ka gaji ka kosa da yawan hidima ka kosa da yawan aike da suke yi maka to Allah ta'ala ce wannan shi ma in kai zaka haɗu da Allah Allah ya ce kowannen ka kai musu wala taqul lahumu uffin kar ka nuna kosawarka game da su wala tanaruhuma Allah ya ce kar ka daka musu tsawa yara musamman yan uwa matasa nawa ne masu daka wa iyayensu tsawa a yau wallahi ka rubuta ka ajiye sai 'ya'yanka sun daka ma tsawa in ka yi sa'a sun tsaya iya tsawan to ka Allah ya ce muke ka lalle abin da kai ka shirya za ka girbi kayanka Allah maɗaukakin sarki yake cewa walatan harhuma kar ka kuskura ka kyare su kar ka daka musu tsawa wa kullahuma qawlan karima Allah yana gaya ma irin yadda ake zama da iyaye magana ta karamci ta girmamawa in kana gaban wani wanda kake jin nauyinsa mai girma yaya kake zama a gabansa ya kake magana da shi iyayenka sun cancanci fiye da haka Allah ya ce wa qul lahumu qawlan karima wa khfid lahumu janaha adh-dhulli min ar-rahma kai kasa kasa da kanka ka nuna kai ba wani bane duk da cewa a wajen ka fita yalla bai ake kiranka jama'a ne suna na kofa gida suna jiran ka sai kai ake yi honorable ake ce maka yalla bai ne kai mai sarauta ne kai mawadaci ne kai sai yanda kana umarni ana fita da gudu ana aiwatar da umarnin amma a zo gida a sha mamakin yanda kake yi da gyaci maka akwai wani bawan Allah da ya ce wata rana Alhaji Adamu dan Kabo ya ce wata rana mahaifiyarsa ta zo wajensa tana mota ta zuro kafa ta ɗaya waje shi kuma sai ruwa ya kwaci da ruwa ya tsinke aka ce haka ya zo ba lema ya tsaya an ce sanki sai da ya jike shaka tana ta magana a hankali yana yaji yana bai samu albarka take so ya samu so wa'annan daga cikin abubuwa ne wa'anda suke in an ba da labarin su babu laifi dan zaburar da yan uwa wa'anda suke da sauran ainihin rabo tunda mahaifansu suna raye ba su koma zuwa ga Allah ba Allah madaukakin sarki ce ka kaskantar ba maganar kai kai wane ne ko kai wane ne in kana gaban su kana iya zuwa in kana ma'aikatarka kana ofis ɗinka kana gurin kasuwancinka da yaranka ka nuna mulki wannan baka da laifi kai mai sarauta ne kai mai mulki ne ga wayanda kake mulka kana iya nuna mulki amma kuma su su ne sarakuna akan ka su ne masu mulki akan ka Allah ya ce wa qafid lahum janaha dhulli minar rahma wa qur rabbi irhamhuma Allah ya ce kuma wajibi ka dinga musu addu'a ka ce Allah ya tausaya musu Allah ya ji kansu kama rabbayani sagira kamar yanda suka tausaya min suka rene ni ina yaro wannan yana daga cikin abin da aka ce ka dinga yi musu Allah maɗaukakin sarki a wannan aya ya yi umarni da abauta masa ya kuma hana a yi masa shirka sannan ya yi umarni da ainihin wato a kyautata wa iyaye a yi musu biyayya wajen kyautata musu wajen daɗaɗa maganganu musamman lokacin da suka manyanta sun ɗan fi wahalar sha'ani shi sa Allah maɗaukakin sarki dan yana tausayi na yana tausayinka ya san cewa in baka jajirce ba gabar da zaka samu zamiya kenan lokacin da shekaru suka hau suka cin musu shi yasa Allah ya ware aya ta musamman ya gaya ma musamman in sun girma lokacin da suka suke da wato bukatar kulawa fiye da da abubuwa da suna iya wa kansu yanzu ba za su iya ba sai dai kai kai musu da suna iya kazar kazar suna iya nema suna iya kaza to lokacin da rauni yayi rauni ba za su iya ba to kuma lokaci ne wanda suka fi bukatar ka lokaci ne da suka fi bukatar hidimarka sau da yawa za ka ga abin da bai maka ba bai maka daɗi a rai ba kuma daga gare su yake haka za ka yi haƙuri bayan da ka iya Allah subhanahu wataala ya hana ka kyare su Allah madaukakin sarki ya hana ka kausasa magana a kansu hatta Allah subhanahu wataala ya hana hatta at-ta'affuf wanda na faɗa ɗazu wanda alama ce ta baka yadda ba alama ce ta rashin yadda shine at-ta'affuf Allah maɗaukakin sarki ya suranta wata sura mai kaiwa matuƙa wajen nuna tausasawa da lausasa mu'amala tare da su shine waqtin lahuma janaha dhulli minar rahma sannan Allah ta'ala ya umarce ka ya umarce ni da yi musu addu'a sakamako ne na abin da suka gabatar gare ni da gare ka lokacin kana yaro na kulawa da tarbiyya hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun zo masu tarin yawa game da falalar bin iyaye da kuma haramcin saba musu har annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya nuna cewa biyayya ga iyaye ya fi jihadi fi sabilillahi falala sahabbansa da yawa sun zo suka ce kai mana izini mu tafi jihadi ya ce iyayenku suna da rai ku je ku yi musu biyayya akwai wanda ya zo ce ya makin Allah na taho amma gyaci mata tana kuka bata so na taho ba ya ce yanda ka sa ta kuka ko ma ka sa ta dariya ba za ka je jihadi ba a tattare da biyayya gare ta jihadin ka yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kyautata wa iyaye ya ya ɗaukaka shi fiye da jihadi fi sabilillah in har za a ɗaukaka biyayya ga iyaye fiye da jihadi fi sabilillah ashe biyayya ga iyaye bai fi siyasa ka ba bai fi kasuwar ka ba bai fi matar ka ba bai fi abokan ka ba bai fi abin da kake so a ranka ba jihadi fi sabilillah ka ce bar jihadin je ka kai wa iyayenka biyayya hadisi daga abi huraira wanda imam muslim ya fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce ragima amfun ya taɓe ya yi hasara ya gaza ya ci da baki annabi sai da ya maimaita wannan kalmar sau uku ya ce ya taɓe ya yi hasara in kana neman gajiyayye shi ne in kana neman wanda ya faɗi kuma ya faɗi ta hanci ya ci ƙasa wannan shi ne sai da annabi mai ta wannan kalmar sau uku aka ce wane ne wannan ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adaraka abawai wanda ya riski iyayensa guda biyu ahadahuma ko ɗaya daga cikinsu au kilaihima ko su su biyun kuma lokacin shekarun tsufa shekarun girma falam ya dukul aljanna wai kuma aka wayi gari aka je tashin alkiyama bai shiga aljanna ba Allah wadaran wannan wanda ya girma Allah ya taimake shi ya ga iyayensa kuma lokacin da girma ya kama su lokacin da zai zo ya rungume su aljanna ga tana muraran amma aka je lahira ya shiga wuta Allah ya ce Allah wadaran wannan bawa kenan kana da iyayenka aljanna ce ta tare da su aljanna ce ta tare da kai ya rage ka zaba ko kuma ka yi watsi da wannan damar akwai wani bawan Allah wato da ake kira Iyas bin Muawiya lokacin da mahaifiyarsa ta rasu ya fashe da kuka aka ce kaddarar da Allah ya hukunta ne baka yarda da ita ba sai ce ba wannan ne yasa nake kuka ba da ina da kofofi guda biyu budaddu na aljanna yanzu an kulla guda daya da kofofi na ne guda biyu ta, na, na zuwa aljanna mahaifina da mahaifiyata yanzu saura mahaifina an kulle guda ɗaya ta ɓangaren mahaifiyata in ya samu ya samu in bai samu ba an rufe wannan ƙofar yanzu an rufe ma guda ɗaya saura ɗaya kuma kake wasa kaji shi ainihin wato iyas bin muawiya kuka yake yi yace kofofinsa na aljanna guda biyu da yake da saran zai shiga aljanna ta wayannan kofofin ko ta ɗaya daga ciki to an rufe guda ɗaya hadisai da maganganun magabata game da biyayya ga iyaye suna da yawa mai arziki shine wanda Allah ya masa muwafaka yake wa iyayensa biyayya yake kyautata musu domin a cikin yi wa iyaye biyayya alherinka na duniya da lahira yake wallahi ba za ka zama kowace irin tsiya ba in kwa ka zama istidraji ne duk mutumin da kaga ba alaka mai kyau tsakaninsa da iyayensa to wallahi tallahi ya jawo kansa balbalin bala'i sannan washaqiyu tababbe matsiyaci man aqahuma shine wanda yake saba wa iyayensa wa khalafa amrahuma su ce yayi yaki su hana shi yaki hanuwa me yasa su bakin ciki me yasa su kuka ka sa iyayenka kuka ka sa iyayenka kuka kai miskini ne kai dan uwa ka sa mahaifinka kuka amma alashira ya ku yan uwa musulmi lalle biyayya ga iyaye bashi ne da wannan mai biyayya ga iyayen zai samu ranar da za a cika masa wannan bashin za a biya shi wannan bashin domin kamata dini tudan yanda kai za a yi maka na daga cikin 'ya'yan itace waɗanda ake girba su ake amfana su da wururutun anan duniya da mutum zai iya samu shine biyayya ga iyaye in ya bi 'ya'yansa za su bi shi za su kyautata masa kamar yadda ya kyautata wa nasa iyayen wannan al'amari ne da mun gani mun ji an ba mu labari a zamaninmu ma mun gani mun ga akibar masu kyautatawar mun ga wasu daga cikin akibar masu munanawar ko da babu hadisi sahihi tabbatacce da ya tabbatar da haka yau da kullun ta tabbatar da cewa duk wanda ya jazare da iyayensa baya gama lafiya ya kai dan uwa matashi ka sani lalle biyayya ka ga iyayenka alama ce ta kai dan kirki ne alama ce ta mutuncinka alama ce ta za ka yi arziki alama ce ta za ka yi arziki a duniya alama ce ta za ka yi arziki a lahira ka sani lalle iyayen nan naka guda biyu su ne fa dalilin zuwanka su ne suka samu dalilin samuwarka su suka fi kowa tausayinka duk wanda daga baya kake tunanin ya fi ƙaunarka fiye da iyayenka kayo da rikanka kake tunanin ya fi tausayinka fiye da yadda gyaci maka take tausayinka wannan ka gaya wa kanka ƙarya su ne mafiya kusancin mutane zuwa gare ka babu mai kusancin da ya kai kusancin iyayenka gare ka sun sha wahala baka a wannan duniya don kai ka ji daɗi in ka taso ka girma sun wahala kwarai don ka huta sun ji yunwa ba adadi don ka ƙoshi sun baka ba tare da gori ba ba tare da bita da ƙulli ba wayannan shine abin da iyayenka suka yi maka mahaifiyarka ta ɗauki cikin ka wata tara ta ɗanɗani masifa ta ɗanɗani tsanance-tsanance daban-daban wajen ɗaukan cikin da kuma haihuwar ta kuma yi haƙuri akan duk cutar wadda za ka yi mata ta yi ta ƙoƙari da kai lokacin da baka da lafiya ta ci gaba da kula da kai da tsaftace ka lokacin kana yaro mahaifinka shi ma karka manta da irin gudunmawar da ya baka yare ne ka ciyarwarka shayarwarka iliminka rayuwarka gaba ɗaya ta abin da ya shafi tattalin arziki ko abin da ya shafi aljihu mahaifinka duk wani motsi naka sai aljihunsa ya yi kuka duk motsinka a aljihun mahaifinka ka dinga yi har sai yanzu da ka zama mutum sannan kake ɓoye masa samunka shi bai maka keta ba bai ma mugunta ba duk samunsa don ka rayu ka yi rayuwa mai kyau bai ki kafi kowa ba a unguwarku sai kai yanzu da ka samu kake masa kewaye-kewaye sai yanzu da ka samu kake ganin shi bai san daɗi ba Allah sarki a gaida bushiya mai haihuwa da ƙaya wata iba firi ayatik ya kuma sha bakar wahala wajen renanka sabiyan kana yaro wani mutum ya ce wa sayyidina Umar radiyallahu an yace ina da mahaifiyata tsufa ya kama ta ba ta iya biyan bukatu daga nan zuwa can sai a bayana ba keke na fab na fab yake nemo mata ba ba mota bace bayansa ne abin hawanta duk inda za ta shi ke zuwa ya sunkuya ta hau ya goya ta ya kai ta inda za ta ya jira ta gama ya goyo ta ya dawo da ita gida ba abin hawa bane da shi kafarsa shine bayan ta shine abin hawan yace haka na dinga ɗawainiya da ita ya sayyidina Umar kana ganin na biya ta hakkinta na sauke nauyi sayyidina Umar yace ko kada domin ita ma ita ma haka bayanta ka fara hawa kuma lokacin da take kake hawa bayanta ita burinta ka rayu yanzu kai kuma da take hawa bayanka burinka ku rabu akwai bambanci baunin shafi'un tsakaninka da iyayenka tazara ce da baza kawai sai dai ka kyautata shi za ka ce ma ihsani kawai maganar biya babu kar ka ɗauka ka kai sun waura ta kuri wajen kyautata wa iyayenka ka biya su babu maganar biya magana ce ta kawai ka kyautata yadda Allah ta'ala ya ce iya bakin iyawarka ka kyautata musu ita tana tana goya ka a baya tana son ka rayu kai kuma yanzu ka gaji duk inda kake sai ka dawo ka ɗauke ta ka kai ta ka dawo da ita ka gaji burin ka a rabu shi yasa kullum Allah ya raba mu da su lafiya su suna son ka rayu kai kuma kana son ka rabu da su sayyidina Umar ya ce ko da yake ka kyauta kuma Allah yakan saka a aiki dan kaɗan ya saka wa mutum abu mai yawa ya ba shi lada mai yawa amma wannan babu maganar biya ya kai dan uwa musulmi ka shedinka sannan ka shedinka ka gabatar da maslaharka ta ƙashin kanka ka gabatar da wata maslaha da abubuwan da abokanka ko ƙawayenki suke so ko ka fifita abin da matarka take so a kan yardar mahaifanka ala gafata malam kayi kuskure ka fifita maslaharka ta ƙashin kai ka fifita wani mai gidanka na kasuwa ka fifita wani mai gidanka na siyasa akan mahaifanka ka fahimci kuskure kuma in baka dawo da baya ba za ka yi annadamu alama fata kamar yadda ya zo a cikin hadithi wanda imam bukhari da muslim suka ruwaito wani sahabi ya ce wane ne ya fi a cikin mutane ya fi haƙƙi a kaina na in kyautata zamantakewa da shi ba mata ba aka ce ba aboki ko kawaki aka ce ba an ce mahaifanka ya ku yan uwa musulmi biyayya ga iyaye ba ta yankewa don sun mutu karka ɗauka sun mutu shi kenan ka kai ka huta yanzu babanka duk Allah ya sa kun rabu ba sa raye kun rabu ɗauka ma kun rabu lafiya ka ɗauka an gama har yanzu da sauran aiki bal huwa muttasilun ba'da al-maut ka ci gaba da sadar da wannan biyayya gare su da kyautatawa bayan sun mutu wannan ku shine ta hanyar yi musu addu'a ta hanyar yin sadaka ka ce ladan Allah ya kai gare su ka gina masallaci ka ce Allah ya sadaukar kayi wakafi gare su ka gina makaranta ka ce kayi wakafinta zuwa gare su ka gina burtsatse ka yi ba da sadaka ka sadaukar da ladan zuwa gare su ka ci gaba da sadar da zumuncin da kasan suna sadarwa ka ci gaba da kyautatawa da kulla ainihin wato ci gaba da kulla zumunta da abu ce wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah shin akwai wani abu da ya rage na biyayya ga iyayena bayan sun mutu da zan ci gaba da biyayya gare su bayan mutuwarsu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce masa kwarai da gaske wasu abubuwa ne guda hudu na farko yi musu addu'a na biyu nema musu gafara na uku zartar da wasiyarsu in sun yi wasiya sun ce a yi kaza ko a ci gaba da kaza ko suka tara 'ya'yan suka ce to na yi wasiya kar a yanke zumunci a ci gaba da yi muna yin kaza ana kaza na alheri kar a fasa ya yi wata wasiya ko a dukiyarsa ko wani aiki na alkhairi da yake ya ce a ci gaba da yi to a zartar da wannan wasiyar tasa na daga cikin abin da zaka ci gaba da yi na sadar da zumunci ko kuma na biyayya ga iyayenka bayan mutuwar su ikrami sadiqihima mutuntawa da girmama abokanansu ƙawayen mahaifiyarka ka ci gaba da girmama su da kimanta su bayan rasuwarta wannan yana daga cikin sauran abin da ya rage a kanka na yi musu biyayya sannan da sadar da zumuncin da ba ka da wani dan uwa su suka hada duk wani dan uwa da kake tunanin wani dan uwanka ne ko dai babanka ne ya hada yan uwantakar da shi da kai ko kuma mahaifiyarka ce ta hada ku baka san kowa ba ba dan su ba su ne suka hada ka ka san wane ka san wane ka san wance ka san wance bangaren mahaifinka da mahaifiyarka to sun tafi kuma shikenan sai ka yanke zumunci sai ka daina zuwa wajen dangin babanka sai ka daina kula dangin mahaifiyarka sai ka jazare tsakaninka da su kowa ya ta kansa wannan ba daidai bane yana daga cikin abin da yake kanka bayan ainihin wato mutuwarsu ya kai dan uwa musulmi ka dage kwarai da gaske wajen kyautata musu da yin ihsani zuwa gare su bayan mutuwarsu watakila Allah ya shafe 'yan wato tuɓa-tuɓanka da kuma tasgaro da aka samu na yi musu biyayya ƙila ba ka yi musu biyayya irin yadda Allah yake so ba to bayan mutuwa su karka tsaya ƙila ci gaba da yi da za ka ci gaba da yi wannan la'alla ya taimake ka a cikin wancan giɓin da ka samu lokacin suna raye amma wani ba su rabu lafiya ba kuma bayan sun rabon kuma haka kuma bai yi annadamu ba bai yi nadama ba ballantana ya ci gaba da yin ihsani ya ci gaba da yin abin da na bayan mutuwa wataƙila Allah Allah madaukakin sarki ya karbe shi a haka ya gafarta masa Allah madaukakin sarki ya ji kan iyayenmu ya gafarta musu Allah madaukakin sarki ya saka musu da mafificin alkhairi Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya musu rahama ya tausaya musu kamar yadda suka tausaya mana muna yara mu kuma da muke da sauran ainihin kuruciya to Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon ci gaba da kyautatawa da biyayya ga iyayenmu Allah madaukakin sarki wannan fitintunu na rashin da'a da rashin tarbiyya musamman ga iyaye Allah ka dawo da hankulan matasa da 'yan matanmu zuwa ga biyayya da gane wannan muhimmin haƙƙi na iyaye a kansu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين akwai babban malamin mu kuma uba gare mu wanda Allah madaukakin sarki ya karbe shi malam Abubakar Gero Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya bashi aljanna madaukakiya Allah ya girmama ladansa Allah madaukakin sarki ya kula da bayansa abinda yayi na alkhairi Allah ya sa masa a mizanin kyawawa kurakuransa Allah madaukakin sarki ya yafe masa sauran yan uwa musulmi duk da suka rasu Allah ya gafarta gafarta musu Allah ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu Allah ya gafarta wa kakanninmu da ƴan uwanmu maza da mata musulmi na birni da ƙauye Allah madaukakin sarki ya gafarta musu marasa lafiya mu Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله